بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin garin Kano a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau bakwai ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da sha bakwai ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi mai albarka majalisin da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan tafsiri shine tafsirin katma na alkur'ani mai girma a wannan majalisi mai albarka a yau tafsirin mu zai kasance a cikin suratul nas wacce ita ce sura ta karshe a jerin gwanan surorin alkur'ani ita ce sura da ta sauka bayan suratul falak wacce muka yi magana akan tafsirin ta cikin satuttukan da suka gabata kamar yadda muka ce hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama da dama sun zo waɗanda suka nuna cewa waɗannan surori guda biyu wanda suka ji karatunsu a yanzu daga bakin ɗan uwa ala abdurrahman ana kiran su al-mu'awwidatan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirawo su da wannan suna saboda kuma sahabbai da dama sun kirawo su da wannan suna al-mu'awwidatan da muka ce kuma wasu daga cikin malamai kamar al-qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa cewa ana kiran su al-mushaqqiqatayn kamar yadda ibn atiya a cikin littafinsa al-muharrar al-wajiz fi tafsiri kitabillahi al-azim ya kirawo ta da suna al-mu'awwizatu thaniya ay suratu al-mu'awwizatu thaniya wannan sura suratul suratul nas ta shahara da wannan suna a cikin a littattafai waɗanda suke na masahib na alkur'ani da kuma littattafan tafsiri duk da cewa imamu bukhari a cikin littafinsa aljami'u sahih ya kirawo ta ya sa mata suna suratu qul a'udhu bi rabbin nas suratu qul a'udhu bi rabbin nas at-tirmidhi kuma a cikin littafinsa aljami' ya kirawo ta da suna al-mu'awwidhatayn abinda take karantarwa ko mu ce ayoyin ta shida ne ayoyin ta shida ne wanda kuma wannan shine kusan ittifaqi duk da cewa Suyuti a cikin littafin sa al ya kawo maganar cewa wasu sun ce ayoyin ta bakwai ne amma bai jingina maganar zuwa ga masu lissafin ayoyin alqur'ani ba kuma idan ka dubi zubin ayoyin bai da za a kace su ayoyin ta ayoyin ta bakwai ne saboda ayoyin ta shida ne abinda wannan sura take karantarwa shi da abinda suratu suratul falaq take karantarwa shine neman tsari da Allah subhanahu wataala daga dukkan abin da yake sharri ne sai dai bambancin bambancin ta da suratul falaq suratul falaq tana magana akan sharrin da wani zai haifar ma wani wato sharrin da wani ne zai haifar maka ba kai ne zaka haifar wa da kanka ba kamar sharrin hasada kamar sharrin mai sihiri wanda wani sharri ne daga wani zuwa wani sabanin suratul suratul nas ita kuma tana magana akan sharrin da yake fitowa daga shi dan adam din kansa bayan shedan ya yi masa waswasi ko wani shedani cikin mutane ya masa waswasi saboda haka daga shi karan kansa sharrin yake fitawa wancan kuma daga daga waje ne sharrin yake samun sa wannan kuma daga ciki ne shi ne bambancin su abinda zai faru ga dan adam na sharri wanda suratul falaq ta yi bayani ba za a yi wa mutum hisabi a kansa ba domin ba shi ya yi abin ba yi masa aka yi da haka wanda aka yi wa hasada ko aka yi wa sihiri ba za a ce shi shi karanta sun ne laifi ba ne sai dai shi wanda ya sihirin ko ya hasada sabanin abin da suratul nas ta kunsa idan mutum shaidan ya masa wasuwasi ya ya aikata laifi to za a kama shi da wannan laifin da ya aikata ba za a ce ai ba shi da laifi mutum da shaidan ne ya masa wasuwasi a'a ai bai masa wasuwasi ba bai aikata aikin ba sai da ya gamsu ya yarda da wannan wasuwasi da a ce bai bada haɗin kai ba ko ya nemi kariya daga ubangiji to wannan wasuwasin ba zai tasiri a kansa ba shi yasa sai a masa hisabi akan wannan sauraka wannan shine bambancin su amma dukkanin su sun kunshi isti'aza ne neman tsari ne da Allah ta'ala daga wani sharri da yakan iya samu mutum Allah ta'ala ya ce qul a'udhu bi rabbin nas ka ce ina neman tsari da ubangijin mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas abin bautan mutane min sharril waswasil khannas daga sharrin mai waswasin nan mai yawan kuya alladhi waswisu fi sudurin nas wanda yake waswasi a cikin kirazan mutane min aljinnati wan nas dan daga daga aljanu da mutane Allah ta'ala ya bude wannan sura da kalmar kul wadda take nuna umarni Allah ta'ala ya umarni ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma umarnin yana da alaka da dukkan al'ummarsa umarni ne ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne farkon wanda ya fara dabbaka umarnin sannan kuma ya koyar da al'ummarsa su ma suka ci gaba da dabbaka wannan umarnin kuma mun yi magana akan hikimar barin kalmar kul duk da cewa umarni ne in an baka umarni ka zo zartar da umarnin nan ba sai ka kuma maimaita kalmar umarnin ba to amma a nan kalmar umarnin ta sake maimaituwa mun faɗi hikimar da ta sa haka wato dan a fahimci cewa alqur'ani daga daga Allah ta'ala yake ba shirin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bane ba maganar sa bace ba shi yake tsarawa ba yadda aka gaya masa haka yake faɗa saboda haka yadda aka ce da shi kul haka shi ma ya ce kul shi yasa a hadisin al-miswara ibn misrama al-misra al-miswara ibn masrama da muka faɗa na cikin sahih bukhari da aka tambaye shi ubay ibn ka'ab da aka tambaye shi game da wannan yake cewa mu ma mun tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama game da fadar qul a'udhu bi rabbil falaq ko qul a'udhu bi rabbin nas yace qila li fa qultu haka aka ce mun haka na faɗa wanda dai tabbatar da cewa ba shi ne ya kirkira alqur'ani ba قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس رب الناس ملك الناس إله الناس ولا شيء ولا أكي نيمان تايم أوجن تا شيء أكي نيمان سد يبادة مفكا يبادة يبادة تايم daga abin da yake sharri ne an sifanta shi da sifofi guda uku rabbin nas ملك الناس إله الناس رب الناس وبنجج المتاني ملك الناس مملك المتاني إله الناس أبو بوتر متاني waɗannan idafofi ne guda uku waɗanda aka yi don a fito da sifar shi wanda ake neman ya ba da mafaka ɗin ya ba da tsari ba a kafin mu ci gaba zan ƙara tunatar da mu batun asusun sautul haq wanda kamar da muka ce a wannan ce juma'ar da za mu cika shi wannan tafsiri kuma akwai buƙatar a samu abin da za a ci gaba da aiki da shi ko da azumi ne mun faɗi cewa a wannan juma'a za mu sanar don haka na san masu neman taimako za su ci gaba da neman taimako ma'anar waɗannan izafa guda uku rabbin nan ubangijin mutane abinda ake nufi da rabbu ana nufin mahalicci wanda ya halicci halittu ya zama mai kula da su ya ba su ci da sha bayan ya ba su rai ya busa musu rai ya ba su ci da sha da bukatunsu da suke da suke da shi a wajensu a wajensa sannan kuma ya kare su daga dukkan abin da zai zama cutarwa ne gare su ya nusar da su ga abin da yake maslaha gare su wannan shine ma'anar rububiyya rububiyya tana nufin alkhalq wa tarbiya tana nufin halitta da tarbiya da ciyarwa da shayarwa da kula da bukatun mutum saboda in aka ce Allah ta'ala ar-rabb ne ana nufin shine mahalicci mai kula da da halittun da yayi kuma ta hanyar ba su ci da sha da duk abin da za su bukata a rayuwarsu da tsare su daga duk abin da zai cutar da su shine ma'anar rabbun nan ilahin na malikin nas shine wanda yake mulki wanda komai yake a hannunsa shi yake gudanar da komai duk abin da yake gudana a cikin halittunsa to da da yaddarsa ne shi yake da as-sultan cikakken cikakken iko shi yake da ikon ya kashe shi yake da ikon ya raya shi ne mai ba da ci da sha duk abin da yake zuwa ya komo ubangiji ta'ala shi ne wanda yake yin sa wannan shi ne ma'anar malikin nas komai na mutane a hannunsa yake shi ne wanda yake almutasarrif shi ne sahibu sultan ta sannan ma'anar ilahin nas wanda yake abun bautar mutane wato wanda ya cancanta a bauta masa bisa gaskiya to waɗannan sifofi guda uku za mu ga cewa sifa ta farko ta lizimci ta biyu ta biyu ta lizimci ta farko sannan kuma dukkan sun lizimci na da sifa ta uku wanda da yake rabbun nan wanda ya halicci mutane babu shakka shi ne mamallakin su tunda shi ya halicce su shi ya yi su daga babu kaga shi zai zama kuma shi ne mai mulkin su ba zai yiwu ya yi su ba kuma wani ya zama shi ne mai su dole shi zai zama kaga sifar farko ita ke haifar sifa ta biyu ke rabbun nasi sai za ta haifar da malikin nasi ko da ba a faɗi malikin nas ba aka faɗi rabbin nas dole za ka hararo cewa to tun da shi ya yi su shi yake ba su ci da sha shi yake ba su bukatun su to shi ne mai su to sannan idan shi ne mai su shi ne mai mulkin su su bayansa ne halittarsa ne karkashin ikonsa suke kaga ashe shi kadai suke ya kamata su bauta kaga ilahin nas za a fahimce ta daga waɗancan sufofi guda biyu tunda duk wanda ya zama ta yarda da rububiyarsa to ya wajaba ya wajaba akan ka yadda da uluhiyarsa ita uluhiyya akhassu min rububiyya rububiyya wannan kowa ma zai yadda da ita hatta mushrikan farko duk sun yadda da ubangiji ta'ala shi yayi su shi ya rice su shi yake ce da su ya shayar da wannan duk ba sa ba sa ja da wannan saboda ka ta fuskar rububiyya wannan dukkan halittu suna jin wannan hatta waɗanda hatta waɗanda wato suke ja da da uluhiyar ubangiji wanda suke ja da cewa Allah ta'ala shi ya tantance abauta masa sun yarda da rububiyar illa iyaka kawai ba za su fito su faɗa ba fir'auna lokacin da yake cewa ana rabbukumul a'la ya yarda a zuciyarsa cewa ubangiji shine abun bauta shine yayin halittar sama da ƙasa laqad alimta لقد علمت ما أنزل هؤلاء
وقال فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بقائل قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر الخير وإني لأظنك يا فرعون مسبورا
لو هنا بقاتل مجيد دكو صوت الأغوى مال عبد الرحمن صورك idan ayoyi suka zo zan sakan masa linzamin لقد علمت أنزلت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مشهورا هيك سوى حقيقة لقد علمت كاتن ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض annabi Musa yake gaya wa Fir'auna ka sani ba wani ne ya saukar da wannan ba illa rabbus samawati wal ard face ubangijin sammai da ƙasa basair kuma hujjoji ne waɗanda suke baro baro wa inni la azunnuka ya fir'aun masbura ina dai tsammanin kai fir'aun dai mahaukaci ne baka da hankali saboda haka hatta fir'auna ya yadda da shi da ɗan fadarsa gaba ɗaya da ƴan kanzaginsa da wanda suke zuga shi sun na jin a ransa cewa abinda annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne illa iyaka ba za su ba za su miƙa wuya ba wajahadu biha wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa zulman wa ulwa wa ulwa zulman wa ulwa ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجاهدوا بها واستيقنتها أنفسهم وجاهدوا بها sun yi jayayya da hujjojin da annabi Musa alaihi salam ya zo musu da ita wastaiqanatha anfusuhum amma a ransu suna da yaqini cewa haka ne zulman wa uluwa ba dan kuma saboda zalunci da kuma nuna girman kai Allah ce fanzu kai fa kana asibatul mufsidi ka duba ka ga yaya karshen masu barna yake kasancewa saboda waɗannan idafat guda uku duk sun zo wanda sashin su yana tabbatar da sashi kuma za ku ga cewa ubangiji ta'ala bisa hikimarsa yadda ya rattaba sifofin aka fara da rububiyya wacce ita ce a'am sannan kuma malik yawmiddin wanda shine abinda rububiyya take haifarwa inda ya ce Allah shine mahalicci shine wanda yake ciyar da dan adam ya shayar da shi ya bashi bukatar sa kaga shine mamallakin sa to in kuma har haka an yadda da wannan to shi ya cancanta abauta mata sai ya zama ilahiya ta zo karshe ilahin nas shine abun bautar mutane za mu ga Allah ta'ala ya yi fitar da kalmar annas annas annas tare da cewa ko da an kawo damiri za ka ga damirin zai fito da ma'anar قل أعوذ برب الناس ملكه الإله أما تأتي كمان متى كلمة الناس الناس الناس بعدين komai ba domin ubangiji ta'ala ya ƙara fitowa da mutane da anan yanzu da su ake magana su su fahimci irin yadda Allah ta'ala yake da wato iko a kansu sannan yake da wato sultan a kansu sannan kuma shi ne abin bautar su saboda ake ta maimaita sunayensu don su fahimci cewa su ake magana da su akan da waɗannan ayoyi sannan kuma ubangiji ta'ala ya buɗe surar da da ambatan waɗannan sifofi nashi guda guda uku rububiyarsa sannan mulukiyarsa sannan kuma uluhiyarsa ba dan ko ba saboda abin da zai faɗa a gaba na maganar waswa wato alladhi waswasa fi sudurin nas alwaswas alqannas da shi da waɗanda suke cikin ƙungiyarsa mutane ne ko aljanu ne suna ta ƙoƙarin su ga sun raba alaƙar mutane da ubangijin su raba alaƙar mutane da mamallakin su su raba alaƙar mutane da abin bautar su za ka ƙoƙarin su kulle ya za su yi ta hanyar wasu wasi su raba mutane da wanda shi ne yake da waɗannan sifofi guda uku sannan za mu ga sifofin babu ma kowa wani an tsakaninsu ba a ce kula uzu bi rabbin nasi wa malikin nasi wa ilahin nas babu ma don al'afu yakan ba da wata ma'ana ta mugayara duk da ba ko da yaushe yasta zin mugayara ba amma wani lokaci yakan ba da wannan ma'anar to dan ma kada a dauka ko rabbun nasi daban malikun nasi daban ilahun nasi daban sai aka ba cire wa wudu dan kada ma wani ya kawo wata mummunar fahimta ya dora a gurin kamar da wasu suke kokarin su ce alqur'ani ma akwai trinity saboda gashi nan an ce rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi kaga uku kenan to amma inda ya kula ba a ƙara wasu wawwawwawwan za su nuna cewa abu uku ne abu ɗaya ne sifofi ne kawai dai an yi an goya aya ɗaya kan ɗaya ne kawai shi ne ba da sifofin ubangiji waɗanda kuma waɗannan sifofi guda uku kamar da ibn qayyim muke faɗa dukkaninsu idan aka tsaya aka yi tadabburi a kansu za su ba da ma'anonin sunayen Allah gaba ɗaya al-asma'ullahi husna nan gaba ɗaya za a iya hararo ma'anoninsu daga ƙarƙashin waɗannan sifofi guda uku sannan ubangiji ta ala ce min sharril waswasil khannas daga sharrin mai waswasi sannan kuma mai buya al waswas kalmar waswas sifa ce a bisa kauli wanda yake rajihi don akwai wanda suke cewa masdar ne amma magana rajihan shine sifa ce sifa ce tana nufin al muwaswis kuma a larabce duk sanda suka so ma'ana ta zama tana kunshe da tikirari to sukan karrara harufan kaga kamar wata za ga wawan da sinin ne suka maimaitu sai suka bada kalmar waswata saboda a cikin ma'anar waswasi akwai tikirari wato abu ne za a yi ta wato saƙa ma shi a zuciya ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba sun kana kin abin haka zo karɓe shi saboda kaga a cikin kalmar waswas lafazin ta yana kunshe da ma'anarta kamar yadda suke cewa zilzal kaga kalmar zilzal kalmar zalin zalin ce da lamun aka maimaita ta kuma zilzal kaga wani abu ne wanda yake faruwa haraka ce mutatabi'a haraka ce mai motsi da mai bibiyar juna saboda haka sai ya bada wani abun da za a kira shi zilzal kamar yadda Allah yake cewa fa kuftibu
fiha hum wal ghawun وجنود إبليس أجمعون kaga Allah ce fa kurkibu kai da kaji kurkibu ba ba ba ba ba abu bane wanda yake cikin sauki wato za a kikkifar da su za a kikkifar da su to ko ba wuce in yaso karfafa abu yakan maimaita yakan yakan maimaita kalma don ya kara bata ma'anar cewa abin ya ya abin nan kace ya mammare shi ya mare shi kawai to da kaji ya mamma to ka ga cewa ba ba ba ya kai to har kalmar waswas zai nuna maka cewa wani abu ne wanda yake yin sa yana maimaita shi da kuma alwaswas yana nufin as-sautul khafi ko al-harakatul khafiya wani motsi a boye saboda shi mai waswasi ba ba bayyana kansa yake ba yana yin shi ne a boye ta yadda mutum ma ba zai faɗa ku ba ba zai gane cewa wannan waswasi bane ake masa amma abin zai rika zirara yana shiga zuciyarsa shi yasa aka kira shi alwaswas daga waswasatul huri larabawa suna kiran wato kadawar dan kunni dan kunni da yake kunnen mace in yana kadawa sukan kira shi waswasa kaga wannan kadawar mace ba ta ji shi ba ba ta ji har ne ko ta je abu yana ta damun ta yana kai rawa to daga nan suka samo kalmar waswas din aka kakabawa duk wani wanda zai sadaka a cikin wani yanayi a ɓoye ya saka ma mutum wani abu a cikin zuciyarsa a cikin alwaswas ana nufin almuwaswis alkhannas wanda yake ɓuya daga kalmar khanata khanata shine ya ɓoye kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fala uqsimu fala أقسم بالخنس الجوار الخنس فلا أقسم بالخنس ina rantsuwa da taurari masu fitowa masu bayyana su tsuya allati tabdu wa takhtafi kamar yadda takada yake cewa hiya an-nujum allati tabdu bil-layl wa taqnusu bin-nahar fa takhtafi fala tura ta fito da daddare da rana kuma a neme ta a rasa ta ɓace su ne alkunnas din wanda suke fitowa su fito da daddare a gansu da rana kuma a neme su a rasa kamar da sayyidina ali yake cewa hiyar kawakib allati takhlusu jihata al-mashriq wanda take fitowa ta koyi ta yi wajen gabas su buya su ne alkawakib sayyara as-sab'a wasu taurari guda bakwai wanda suke yawo a sararin samaniya to daga na aka samo kalmar al-kunnas akwai hadisi a cikin sahih al-bukhari hadisin abu huraira wanda yake cewa بينما انا في بعض طرق المدينه فرأيت النبي وانا جنب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فانقلبت. حديثنا في سهل البخاري ده مسند الامام احمد ده سنن ابي داود. يكي شوى الى تفيا في مدينه na fito ina tafiya a cikin ɗaya da wata hanya daga cikin hanyoyin madina sai na hango annabi sallallahu alaihi wasallam alhali ina da janaba fan khanattu sai na loki sai na ɓoye kaga sai amfani da kalmar fan khanattu to wannan sifa ce ta biyu ta alwaswas
wanda yake mai sanya waswasi ko yana koyewa da wannan ita ce ɗabi'a ta shaitan wanda yake waswasi ga mutum yakan kai farmaki ga mutum da zarar mutum ya nemi karin Allah sai kuma ya fita a fushi shi yasa za mu ga sifar waswas sifa ce da take nuna tikirari haka nan sifar khanna sifa sifa ce ta mubalaga ba sai alkhanisu ba alkhanisu mai buya alkhannas mai yawan koyewa kaga kenan yana yawan kai farmaki ga zuciyar bawa lokacin da ya gafara gabarin ambatan Allah yana saka masa kulle-kulle a zuciyarsa da take-take daban-daban yayin da zai ambaci sunan Allah ya faɗa ku shi kuma zai fita a guje in ya fita a guje ya gudu da zarar ya ƙara shagala to zai dawo wato yana da naci wajen dawowa duk sanda kuma aka ambaci Allah to zai gudu saboda ka alwaswas ne kuma alkhannas ne zai rika kawo farmaki ya zo ya yi wato ya danne zuciyar bawa yayin da bawa ya ambaci sunan Allah to shi kenan sai ya fita kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innal ladina taqaw innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru tadhakkaru fa idza hum mubsirun وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وبنجي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا waɗanda suke masu tsoron Allah masu takawa duk lokacin da mai kai kawo na shaitan shaitanu fa'ifun yana kai kawo yana ta zagaye yana ta dawafi a daidai zuciyar dan adam ya je ya dawo ya je ya dawo duk wanda ya samu ya kai musu farmaki sai su tuna Allah da sun ambaci Allah kuma sai su dawo suna ganin komai dalla dalla shi kuma shaidan sai ya bada baya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa shaidan yakan matso kusa da bawa ya zama dab da shi yayin da za a kirawo sallah zai bada baya ya tabbata a cikin sahihai hadisin أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتوى إن الشيطان إذا نودي للصلاة أدبر وله درار ثم إذا قضي أقبل وإذا ثوب للصلاة أدبر وإذا قضي أقبل حتى يوسوس في قلب الشيطان يقول له اذكر كذا اذكر كذا لما كان لا يذكره حتى لا يدري كم كم صلى أثلاثا أم أربعة wato shedan duk sanda aka kira sallah da ya ji kiran sallah zai fita a guje yana tarihi yayin da aka gama kiran sallah zai kuma dawowa yayin da aka tada iqama da an fara tada iqama zai fita a guje yayin da aka gama tada iqama zai dawo sai ci gaba da yi wa dan adam wasuwasi a zuciyarsa yana sa masa sake-sake a ransa har dan adam yanzu yana tuna masa abubuwan da dama ba zai ma iya tuna su ba dan ya shiga sallah ba sai ya tunatar da shi tuna kaza tuna kaza tuna kaza har mutum ya manta ma sallah raka'a nawa yayi raka'a uku yayi ko raka'a hudu yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ya sa in ya sa mutum wannan waswasin to sai ya sajdatu sawu sai ya sajdatu sawu da karshe domin ta zama tarhiman lishaitan saboda haka zai gina akan mafi karanci a nan sai kuma ya sajirata sawu ya sujada ba ni to kaga yadda shaidan yake matsowa mutum yayin da ya ji cewa baya cikin ambatan Allah da zarar ya ambaci Allah kuma zai bada baya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa shaidan Allah ta'ala ya ba shi ikon ya rika gudana a cikin jikin dan adam kamar yadda jini yake gudu a cikin jijiyoyin dan adam haka shaidan shi ma zai iya gudu domin halitta ce da tsifa ba halitta ce da take jiki ba kamar iska din da kake gani haka take saboda haka halittar shedan zai iya jiga jikin mutum har ya bi jininsa kamar da ya tabbata a cikin hadisin da zuhuri ya ruwaito shi daga ali ibn al-husayn shi kuma daga safiya bint huyay ke cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi intikafi sai ta kawo masa ziyara sai dare sai tashi za ta koma gidanta lokacin tana gidan Usama ibn Zaid sai tashi za su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya raka ta suna tsaye sai ga wasu mutane biyu sun fito daga cikin mutanen al'ansar mutanen madina suka gano annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin shi fa asra'a sai suka ƙara sauri sai annabi ce da su ala rislikuma innaha safiyatu bint huyay ku dakata ku dakata safiya ce yar huyay suka ce ya rasulullahi ana subhanallah ya rasulullah an ce ya tabbata ga Allah wato ya za a yi ma mu maka wani zato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم شيطان yana gudu yana gudana a jikin dan adam magudanar magudanar jini fa khashitu an yuqa fi anfusikuma shay'an aw sarwaya su'an sai na ji tsoron kada ya je saka muku wani abu mummuna a cikin zuciya saboda ka ya halar ya halakar da haka wannan ya nuna cewa shaiɗan yana gudu a jikin dan adam shaitanul jinni yana gudana a cikin ɗan adam yadda yadda jini yake gudana a cikin jijiyoyinsa to shi yasa Allah ta'ala ya umarce mu mu nemi tsari daga sharrinsa sai ba a ce mu nemi tsari daga wasuwasinsa ba sai aka ce min sharrin waswas daga sharrinsa shi mai waswasin da ya umma sharrahu kullahu da ya zama duk wani sharrin shedan ya shiga ciki saboda dukkan wani abin da za ka gani na ta'asa to daga sharrin shaidan ɗin ne wanda shi kuma wasuwasi shine mafi girman sharrinsa wanda shine farkon sharrin da dan da shaidan yayi wajen halaka dan adam shine saban Allah ko hanya ta ta shaidan ta farko makami na shaidan da farko da ya fara amfani da shi wajen halaka dan adam lokacin da yayi wa Adam alaihi salam وسواسي فوسوس لهما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
الله تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما شيطان يمس وسواسي dan ya ya bayyana abin da Allah ta'ala ya rufe musu na al'aurarsu وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ولا دعا cikin wasuwasi ba fitowa yayi ga daga a matsayinsa na na shedan ba ai annabi annabi adam ya ga irin yadda shedan ya ja daga cewa ba zai masa sujjada da abin da ya ga ya faɗa a gaban ubangiji cewa sai ya halaka annabi adam ya halaka zuriyarsa saboda haka ba zai juya fito ga daga ba ba zai fito ga daga a matsayinsa na shaidan ya ce zai yi wa annabi adam da matarsa hawa'u nasiha su karba ba saboda haka wa qala la wa qala ma nahakuma wannan qaulun nafs ne a zuciyarsu ya darsa musu ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakain aw takuna min al-khalidin ba komai ya sa ubangijin ku ya hana ku ci wannan itaciyar ba sai dan kada ku zama mala'iku biyu ko ku zama cikin masu dawwama fa qasama huma wa qasama huma inni lakuma la minan nasihin ya musu rantsuwa da Allah cewa shi mai nasiha ne fa dallahuma bi ghurur da wannan ne da wannan ne ya ja su zuwa ga ruduwa har suka ci wannan itaciya kaga wannan shine kaidin shedan na farko wanda da wannan makamin ya fara amfani wajen ya ga cewa ya halakar da annabi adam alaihi salam kuma haka ya ci gaba wajen halakar da zurriyarsa kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana wa in zayyana وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وإذ زين لهم الشيطان وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني داع لكم فلما ترى الفئتان نكص على عقبيه وقال نكص على عقبيه وقال إني بريء وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب to haka ya ci gaba da yi wa ɗan adam wato shigo shigo ba zurfi wanda da shi ya fara ta hanyar wasuwasi wa in zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum lokacin da shaytan ya rika tsawatawa Quraisha da suka fito ya kar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a yakin Uhud ya rika tsawata musu to la ghaliba lakum al-yawma min an-nas yau ba wanda ya isa karfin saboda haka ku fita ku yaƙe su ku za ku yi sara wa inni jarun lakum ina tare da ku ina liƙe jikin ku ba zan kyale ku ba falamma tara'at fi'atani nakasa ala aqibai lokacin da kungiyoyi biyu suka haɗu na musulmi da na kafiran quraisha nakasa ala aqibai sai juya da ku qala inni bari'un minkum shi ni fa ba ni ba ku ya riga ya mutu shigo shigo ba zurfi inni ara ma la tarau ni fa ina ga abin da ba ku gani dan ya ga mala'iku inni akhafu Allah ni tsoron Allah ma nake shedan ne yake tsoron Allah wallahu shadidul iqab to haka shedan yake yi wa dan adam kamar yadda ubangiji ta'ala ya la'ance shi qala la'anahu Allah wa qala la'attakhizanna min ilahi la'anahu Allah wa qala la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مع مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا
الله تعالى لعنه الله الله يأتيني وشيطان وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا شيطان يرن تواتي للي سينا يا جربونا أجكم باينك وتوكي قاوة لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أذلنهم kuma lalle tabbas sai na batar da su wala umanniyannahum sai na sa musu gurace gurace wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna azan al'am sai na kuma umarce su sun rika wato tsatsa ga kunnuwan dabbobi suna cewa waɗannan dabbobi ba za a taɓa su ba na gumaka ne wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah kuma lalle tabbaci hakika sai na umarce su rika canza halittar Allah sun rika tatsa gemun su da tana rage wannan duk aikin duk aikin shi kai wala amuran nan fala yughayyirun khalqa Allah sun da umarci saboda haka sai dan ya ci wannan alwashi cewa sai yayi ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله الله يتدو وانت يلك الشيطان wani masoyi ba Allah ba faqad khasira khusrana mubina wanda yayi hasara hasara wacce ke mabayyaniya saboda haka shaidan ya ci wannan guri don haka zai shigo wa dan adam ta hanyar wasuwasi har dan adam ya karbi wannan abun sai ya suranta masa abin da yake so ya suranta masa ya kawata masa shi ya gan shi yayi kyau kwarai da gaske ya ji yana son shi ya sa masa sha'awarsa ya kuma tsoratar da shi daga kishiyar wannan abun كما يدعى الله تعالى كتاب الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم التي الشيطان يعدكم الفقر شيطان كل talauci yake tsoratar da ku yake muku yake wato muku alkawari da shi wanda yake da dukiya kullun shaidan nuna masa yake yi idan ya ciyar da dukiyar sa fi sabilillah ba zai iya talaucewa ba kai ci gaba da kanka da dukiyar sa ta hanyar neman kuɗi kuma zai nuna masa fa in bai nemi kuɗi ido rafa ba to fa zai zauna cikin talauci saboda haka zai nemi kuɗi ta kowace hanya ta yaki halal yaki haram shine ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha zai rika umarta ku da fasha sabanin ubangiji yana umarta ku da falala da gafara daga wajensa to haka shi dan zai yi ta fito wa dan adam hanyoyin da dan adam shi dan zai fito wa da dan adam suna da yawa ta hanyoyi daban-daban in ya fito ta nan ya ga dan adam zai zai gane sai ya sake hanya haka yayi alƙawari qala fa bima abwaitani la fa bima أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم yace to ya ubangiji tun da har ka batar da ni sai na zaune musu hanyar kama daidaiciya wato duk hanyar da za su tafi wacce ke hanyar da za su bi wacce take madaidaiciya ce a miƙe cutar sai na je na tattare ta na sa tsoro na sa ababen ki a hanyar shine da aq'udanna lahum siratal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم سنن سينا زومس تغبنس وعن أيمانهم وعن شم من بين أيديهم ومن خلفهم لا زومس تغبكو تبايا وعن أيمانهم وعن شمائلهم لا زومس تدامة ولا تجد أكثرهم شاكرين كما ذاك تأثام يوي وانسوس ما سجودي مكبا مدوبة باب وتجهة sai da ya faɗe ta in ban da jihatul fawq da jihatul taht kansa da sama bai faɗa ba bai ce fawqihim ba tahtihim ba amma ce min bayni aydihim wa min qalbi wa an aymanihim wa an shima'ihim wa an shama'ilihim saboda jihatul fawq wa jihatul taht wa jihatul khasf ne ubangiji ta'ala yana aiko da azabarsa ko ta ƙasa ko ta sama to yana tsoron kada a aiko da azaba ta rika da shi ubangiji ta'ala yana cewa qul huwal qadiru ala an yab'atha alaina huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كذلك نفصل انظر كيف نصدف الآيات لعلهم يفقهون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم Allah ce yana da iko ya aiko muku azaba ta sama ko ta ƙasa to shi yasa shi dan sai bai faɗi sama da ƙasa ba sai ya gama faɗar duk inda zai faɗa amma bai ce sama ko ƙasa ba saboda kaga ashe ba ta inda shedan ba zai kullo wa mutum ba kamar yadda ya tabbata a cikin sahihai hadisin urwa an an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya'ti shaytanu ahadakum فيقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي annabi ya ce shedan zai zo wa ɗayan ku ya rika saka masa waye kaza waye kaza waye kaza har ya kai da ce masa waye ya halicci Allah to da zarar mutum ya ji wannan to ya watsar da wannan tunanin ya nemi tsarin Allah ya san cewa daga shedan ne hadisi ya tabbata cikin sahihaini sahabbai sun zo hadisin ibnu mas'ud hadisin abdullahi ibnu mas'ud da ibnu abbas sahabbai sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasulullah inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma an yakhirra min as-sama'i ahabbu ilayhi min an yatakallama bi dayan mu yakan zo wani lokaci ya rika jin wani abu a ransa wani abu na kafirci yana wato ana saka masa a zuciyarsa abin nan da ya faɗe shi da baki to gara ya rufe ya rufe ya wato rufto daga sama gara ya fito daga sama da ka ya mutu ya fi masa sauki sama da ya faɗi wannan abu saboda girman kafircin da yake kunshe da shi sahabbai da suka zo suka ga Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana galibi za ka suka samu mutane suna bugo waya suna tambaya wani sai ce yana jin a zuciyarsa wani abu na kafirci yana ta sassaƙa masa a ransa shi abin yana damunsa to sahabbai ma sun zo sun ga Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ما أن لأن يقر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به في أن صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ودي أتثبت الله wanda ya tsayar da kaidansa a kan wasuwasi kawai wato bai ma bai iya samun nasara har kuka furta abin ba ballanta na kuɗi ce abin aramu kaidin ya tsaya iya wasu wasuwasi a wata ruwa a cikin sayo muslim ruwayar abdullahi dan abbas ce wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nakan ji wani abu a raina wanda ba ni iya faɗar ta gara in faɗo daga sama in mutu da in faɗi wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa na su cewa wasu mutane sun zo sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce awajattumu kun ji haka a ranku qalu na'am qala zaka sariful iman ce wannan imani ne saboda me saboda shedan asali baya zuwa ya kai hari sai inda ya san cewa akwai abin da zai sa in ba imanin da zai kai hari ai kaga ba zai kai hari ba gurin wanda yake wani kafiri tantirin arni to me zai sata a gurin sa shi wannan ya zama ɗaya daga cikin ma'aikatansa sai dai tura shi aiki amma shi wannan ba maganar ya je ya saki mu in ka ga barawo yana kai farmaki guri to akwai abin da zai sata shi yasa annabi ce zaka sariful iman wannan tsantsan imani ne a zuciyarku shi yasa shi dan yake kai farmaki shi yasa ubangiji ya fasil ya ba shi sifa ta uku a cikin wannan sura ce allazi waswisu fi sudurin nas wanda yake waswasi a cikin kirazan mutane saboda abin da yake cikin kirji shine zuciya inna la ta'mal absar فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور to kaga me a cikin zukata a cikin kira ita ce zuciya zuciya kuma ita ce wato kana iya cewa markazu tahakkum wato abin nan panel control control panel na na dan adam daga nan ne ake gudanar da komai na na, na jikin dan adam dukkan wasu wani umarni daga wannan zuciya yake fita saboda haka النبي صلى الله عليه وآله وسلم هيك شو أشكين حديث النعمان بن بشير على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أتكين جكي أقوى وتتوقع إذا أنت قاعد بك جكي يا جاو إنت لا لا شيء جكي يا لا لا أنا مش زوجي to kaga wannan shine agla ma fil insan mafi tsadar abin da jikin dan adam ya kunsa ita ce zuciya to can shi dan yake kai farmakin shi can yake kai hare-harensa domin ya ci nasara a nan to sauran abubuwa su za su zama da sauki da zarar ya rushe ya rushe aqida to ko babu abin da kuma zai gagare shi ya rushe ko ma ya rushe da zarar ya rushe aqida ya rushe foundation aqida kuma a zuciya take to shi yasa Allah sai sifanta shi da cewa allazi waswisu fi sudurin nas wanda yake waswasi kaga sai aka faɗe shi da sigar mudari yuwaswisu dan a nuna maka cewa ba sau ɗaya zai yi ba ba sau biyu zai yi ba zai rika yi yana mai mishawa saboda ka kai dan adam kullun cikin rigima da fafutuka da arka baka ke da shedan babu wani lokaci da zaka ji cewa kai ka gama da shedan shikenan kai ka fi karfin sa ka fahimci cewa shi ba zai kyale ka ba da haka kai ma kakka kyale shi domin shaidan idan ya yi nasara ya samu wanda ya samu to zai zama ya samu ɗaya daga cikin sojojin da zai aika da su su ma su gaba da yi masa aiki in har ya yi nasara sai allazi wasu su fi sudurin nas ce min aljinnati wan nas wannan min aljinnati wan nas tafsiri ne na allazi waswisu alwaswas alkhannas alwaswas alkhannas akwai shi a cikin aljannu akwai shi kuma a cikin mutane wato ana samun sa a cikin aljannu ana samun sa a cikin mutane kamar yadda ubangiji ta'ala yake gaya mana
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
ubangiji yake cewa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn haka muka sanya ma kowane annabi muka sanya masa abokin gaba shayatin al-insi wal jinn shaydanu na mutane da aljanu ana gabatar da mutane akan aljanu saboda waɗanda suka fi bayyana gabarsu ga annabawa da waɗanda suke tare da annaba su ne mutane gabarsu ta fi fitowa fili shi yasa sai a gabatar da su amma a nan da yin ake maganar wasuwasi sai aka ce minal jinnati aka gabatar da aljanu sannan aka gabatar da mutane saboda wasuwasi aljani ya fi yin wasuwasi dan shi ke wasuwasi zuwa zuciya shi dan adam wasuwasin sai dai ma a kunne sai dai ya rada maka sai dai ya faɗa maka ya ce yi kaza ko kar kai kaza amma ba a iya shiga har zuciya wannan sai shaitan shaitan shaitanul shaitanul jin shi yake da wannan to saboda maganar wasuwasi ake yi a nan sai aka gabatar da aljanu can kuma da yake adawa ta annabawa ake bayyana wanda suka fi bayyana ta aka fi ganin ta ɓaro ɓaro tattare da su su ne mutane shi yasa aka fara aka gabatar da su anan aka ce shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura saboda haka shaytan ana samun sa cikin mutane ana samun sa cikin aljanni wani lokaci ba idan shaytanin mutane ya rika to sai ya zama ne shaytanin aljanni ma sai dai bu bayan sa wurin sa zai zo yana kwaikwayo maimakon shi ya kwaikwaya daga wajen shaitan sai dai shi shaitan ya zo ya kwaikwaya saboda ya rika kuma ya ma san abin da ogansa bai sani ba to wannan shi ta ce tafsirin suratul nas duk da cewa mun takaita akwai abubuwan da ya kamata mu faɗa to amma saboda jawabi na rufewa da zamu yi dole mu takaita tafsirin anan wasu bayanan watakila ta fito a nan gaba a tafsirin wasu ayoyi masu kama da wannan da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya fi mana kamar yadda kuka sani wannan majalisi da wannan tafsiri asali wanda ya fara yin shine dan uwanmu marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ba ta mata ya kai masa ladansa har makuncinsa ya sa masa shi a zizanin kara na gobe kiyama a wannan masallaci na Usman bin Affan gaba ne ya tafi jami'a yana tafsiri a Israel yana tafsiri a Beirut Road bayan ya dawo daga jami'a an gina wannan masallaci a 1994 ya fara wannan tafsiri a wannan masallaci wanda kuma ya ci gaba da yi har ya zo karshen suratul zariyat da ya yi tafsirinsa na karshe cikin wannan sura ta suratul zariyat a ranar bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da bakwai shine tafsirin da ya na karshe a suratul zariyat wanda Allah ta'ala ya karɓi ranta muna fatan Allah ta'ala ya rubuta shi cikin shuhada karbe shi cikin shuhada ya tashe shi cikin shuhada ya ba shi lada irin na shuhada abinda ya bari na ayyukan alkhairi Allah ta'ala ya sa masa su a cikin mizanin Allah ta'ala ya alke ta bayan sa sannan muka ci gaba da wannan tafsiri kamar da aka saba a ranar juma'a sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da bakwai daga farkon suratul nur wanda shi ne yau Allah ta'ala ya rubuta mana cewa za mu kammala shi a wannan rana ta juma'a a bakwai ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da hudu da kuma yazo daidai da sha biyu a sha bakwai ga watan ne shekara ta 2013 muna fatan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya mana tarayya mu duka a cikin ladansa abinda kuma muka yi na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ta'ala ya ganar da mu Allah ta'ala ya yafe mana wannan majalisi kamar da ku sani an assasa shi ne akan karantarwa da ilmantarwa karantarwa da ilmantarwa da majalisai da ake yi daban-daban wanda malamai daban-daban suke yi kuma zuwa ƙarshe wannan ba yana nuna cewa an gama tafsiri ba insha Allah kuma za a sha ruwa a dawo aiki karatuttuka ana nan ana yi sauran karatuttukan mu ma da muke insha Allah su ma za su dawo su ci gaba bi iznillah babu abin da zai sa a dakata mu wannan ita ce rayuwar tamu idan babu wannan to ba baki komai muke ba wannan haɗuwar da muke muna wannan wato ambatan Allah din ta hanyar karatun Qur'ani da bin da bibiyar ma'anarsa shine gatan mu a rayuwar mu duk wani abin da zaka je kai wani cikon benci wannan ba shi ne Allah ya halice ka saboda shi ba ka san shi ka bauta mishi wannan shi ne gayar halittarka saboda haka wannan haɗuwar da muke ita ce komai a rayuwarmu in muka rasa wannan to gaba ɗaya rayuwar san ba ta da amfani kuma za ka gane ba sai ran da kasancewa babu inda za ka je ka zauna ka ji Allah ya ce annabi ya ce a lokacin za ka fahimci cewa ashe da kana cikin ni'ima to ba ma addu'a ba ma fatan wannan ni'imar ta yake mana muna fatan wannan ni'imar ta dore kuma kamar yadda muka faɗa a yau muna son mu har hada abinda za mu haɗa wa asusun sautul haq saboda ci gaba da gudanar da abinda ake gudanarwa na yaɗa wannan karatu a kafofin watsa labarai kuma kamar yadda muka ce azumi na tafi da shi ma yana buƙatar mu masa tanadi da fatan ƴan uwa za a ci gaba da taimakawa ba tare da shi ɗaya yayi nasara ya ainihin hana mu taimakawa Allah ba muka taimakawa Allah kanmu muka taimakawa sannan kuma ina so in ƙara tunatar da ƴan uwa abin da ya shafi senta ta al-markaz al-ilmi al-markaz Sheikh Ja'far Sheikh Ja'far Mahmud Adam al-Ilmi wanda marigayi assasa shi nake shugabancinsa har ma bayan rasuwarsa na cigaba da shugabancinsa wanda shine Sheikh Ja'far Documentation Center wanda ake muke ƙwarin mu gaban tattara wasu ayyuka da yayi karatuka da suke a cikin kasar da CD CD mu mai da su a siga ta rubuce mun sha bayanin sa a wajen su irin wannan wanda daga cikin irin abubuwan da aka yi akwai tafsirin juz'u sabara zuwa nasi wanda aka buga shi a nan kasar kuma aka sakarwa mutane bayan sa akwai arba'una hadisan shi ma wanda aka aka aka buga shi shi ma aka sake shi to bayan sa akwai kitabut tauhid shi ma an rubu an buga an buga shi aka an buga shi anan daga baya muka ga cewa shi ma mu kai shi waje kamar yadda muka kai sauran littafin aka buga su a waje bayan wannan banda kitabu tauhid akwai akwai suratul baqara wanda muka buga ta anan ita kadai suratul baqara bayan mun buga ta muka ga cewa dai kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba saboda ba haka muke son mu ga bugun ba muna son mu ga bugun ya dace wajen kwalitinsa da kyansa da shi wanda ya yi karatun sauraka ba kowane ɗan jigari-jigarin aiki yake so ba wannan ta sa muka haƙura da dukkan wasu masu ɗabi'i a nan da suke wahalar da mu ko ba tare da zai bukata ba muka ce mu a rika kaiwa waje inda kowa ma yake kai nashi in yana son ya ga bugunsa ya yi kyau to muka yi shawarar cewa mu sake bugu taba abin nan mu sake buga suratul baqara tare da ali imran da suratul nisa abin da yake kwatan kucin izu goma wanda shine muka tara shi a sifili guda daya shine wannan da kuke gani a hannuna izu goma ne a ciki izu goma ne tun daga fatiha har zuwa ƙarshen suratul nisa saboda haka na biyunsa shi ma zai kunshi izu goma kaga kenan za a samu kamar wannan guda shida wanda za su kunshi tafsirin alkur'ani mai girma da harshen hausa wanda aka tattara daga karatun marigayi shek jafar mahmud adam saboda haka ana da tafsiri na alkur'ani tare da sharhin ma'anoninsa cikin harshen hausa mujallabi shida wanda na ina tsammani shine na farko da za a samu a ƙasar nan wanda aka yi cikin harshen hausa kuma fata na kada aikin ya tsaya iya wannan muna fatan duk wani wanda yake yin tafsiri ba tafsiri ba ya yi kokarin ya ga cewa an samu rubutaccen tafsiri an samu rubutaccen tafsiri har ba wanda baya yi din har wanda baya yi din amma yana rubuce rubuce kamar imam ahli sunna wal jama'a muna fatan shi ma ya fito mana da tafsiri idan tafsiran suka yi yawa ga na Sheikh Ja'far Mahmud Adam ga na Imam Ali Sunna wal Jama'a ga na wani da wani da wani to gaskiya in aka samu wannan bid'a za ta sha wahala bid'a da shirka za ta sha wahala saboda haka wannan zai zama zakaran gwajin dashi kamar da bahaushe yake faɗa bayan sa akwai kitabu tauhid shi ma an sake buga shi a waje kamar da na gaya muku a yanzu mun kammala suratul bilan daga daga farkon suratul ma'ida har zuwa ƙarshen suratul tauba shi ma an gama kun ga an samu izu ashirin shi ma yanzu kawai kaddamar da shi za mu yi wajen bugu a buga shi kaga an samu izu ashirin cif to daga nan a wajen rubutu da kofewa da shigarwa a kwamfuta kusa yanzu ƙur'anin gaba ɗaya mun gama shi sai dai kun san dole an gama sai an zawa an yi gyare-gyare an yi muraja'a an yi bita an yi waye an yi waye aiki ne mai wahala wani lokaci gara ma a ce ka sake rubuta wani da a ce ka yi gyare garen wani saboda haka dole abin a tafi a hankali a kitabu tauri shi ma an sake bugo shi a waje shi ma gashi nan akwai a cikin ayyukan da aka gama akwai littafin umdatul ahkam shi ma an gama shi shi ma abin da ya rage kawai shine a buga shi to banda shi akwai shi kansa arba'unan nawawiyya an fassara shi zuwa turanci shi ma muraja'arsa kawai ake yi za a fitar da shi saboda haka Sheikh Jafar Islamic Documentation Center suna nan suna aiki kuma matasa ne irin su malam ya udatti wanda shi ya tattara tafsirin gaba ɗaya tun daga fatai har bakara ya kuma shigar da shi kwamfuta su malam Amiru Bature da sauran 'yan uwa da suke tare da su ana taimakawa wajen a ga cewa aikin ya tafi akwai littafin nabiyun rahma duk da cewa ban so ka samu shi ba akwai nabiyun rahma wanda gaba da ali ya kawo shi zan zan faɗa saboda shi nabiyun rahma sira ce da ta kunshi darussan rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda na rubuta shi ma an buga shi bugun farko ya kare aka sake buga shi shi ma gashi nan mala ali ya kawo shi to haka dai insha Allah za a ci gaba da darasi irin wannan kuma za a ci gaba da rubuce-rubuce ta haka ne za a raya ilimi a ko'ina kowace khatma magabata sun kasance idan sun yi khatma suka yi addu'a suka roki Allah ta'ala ya biya musu bukatun su na alkhairi saboda haka da za mu bar wannan taro ya watse ba tare da mun yi addu'a ba dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mu dukkan dukkan abubuwan da suke damun mu Allah ta'ala ya yafe mana bayan na gama addu'a akwai dan jawabi da za mu ji daga bakin manyan malamanmu da suka halarci wannan guri akwai Sheikh Abdul Wahab yana nan akwai Malam Abdul Qursi Malam Abdul Qursi shi ma yana nan akwai Sheikh Amin Amin Ibrahim Daurawa sun halarci gurin saboda haka za mu yi addu'a don ta zama ta mun karar da ita da kasma din sannan daga baya sai mu ji dan jawabai daga daga waɗannan koda na minti biyar biyar ne Allah ta'ala ya samu dace Allah aqim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tahawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya wa'ina Allahumma bi asma'ina wa ahsanina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-warith minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa ala man adana وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به من وما أنت أعلم به منا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا الله العليم العظيم لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش ورب العرش الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغننا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ya ubangiji Allah dukkan wata damuwar mu Allah ka yaye mana dukkan wani abin da yake damun mu Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka tsare mana rayukan mu da dukiyar mu Allah ka ba mu zaman lafiya da zamu bauta maka mu bauta maka bi sunnar manzanka mu yi kira zuwa gare ta Allah dukkan abin da yake damun ɗan uwan mu a ko ina yake Allah ta'ala ka yaye musu Allah ta'ala ka yaye musu Allah ta'ala ka tsaya musu dukkan wanda yake kokarin ya ga cewa ya karya musulunci da musulmi Allah ta'ala kai mana maganin sa Allah ta san shi kai mana maganin sa kai mana maganin sa ta hanyar da kake ganin ta dace Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikeen wa dammir a'da' ad-din wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al-alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin saboda ka zambar imam al-sunnah
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawa mu gode ma Allah da mun samu kanmu akan al'umma manzo Allah kuma muna kokarin mu gan cewa abin da ya dace abin da ya kamata mu aikata shine suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar ma in jafar dan wanmu rayuwar ya suke ta kware kuwa Allah bai bashi sauran rayuwa ba amma rayuwa a cike da albarka yi Allah ya sa albarka dan Allah ba na son hayaniyar nan ku nusu ku saurari rayuwa akwai albarka cikin rayuwarsa Allah ubangi ya rahance shi Allah ya cikansa Allah ya cikan yayensa babu shakka lokacin da ya fara karatu yaro ne amma kafin Allah ubangi bashi a gano abin da Allah ya bashi na ilimin shi Allah ya doki kayansa don haka da lutufinsa da rahamansa shala ya bashi karbuwa abubuwan da ya karanta ba nan ba daga nan zuwa har kasashen afirka ta yamma allah ya sa ana jin karatunsa bai wuya ka waye gari ka ji kasashen kafofin labarai ba ka ji karatunsa ba to kuma ya samu aboki amininsa mai albarka dr muhammad sani wanda bayan mutuwansa mun zauna mun tattauna kamar tafin da ya yi bayani ya ci gaba don ladan ike masa saboda ya bari yara kanana ne wanda ba za su yi wannan aikan ba na biyu tafsirin da mala ya yi mun gode maka malam dokta Allah ya saka maka alheri yayin da mala ya bar duniya ba abin da yake tada hankali na shi inda za ci gaba da wannan karatu
na gani wani zan sha wahala abin da yake da ɗaka da abin da za a ci gaba da shi mai samu lada da ban shi ka rayuwa gode ma ka zo ka tsaya kuma ka yi kokari duk wanda yake jin karatuka kana inaya a kan zancen ba ka yi ta suniya cikin tafsirin ba ka ga in ka yi tarkiza kan abin da ke da alaka da hadisi ka yi bayani domin ka ba da hakkin tafsir yadda ya kamata don ana tafsirai yadda kake mangana ke kuma yaro na Allah sa albarka rayuwanka ina alfahari da tafsirin kamala kana kokar kana inaya da ka zo suratul ihlal shi ta nake so talibai ku daina kabbaran da shirmen da ba ku mai da hankalin ku abinda ba wa Allah yake fito masa da shi akan suratul ihlal ya tsaya yayi kokari ya gina ku kan tauhidi ya dade yana kan suratul ihlal da abubuwan da ke faruwa da an daidai ana yin sa kasan da kasashen afirka ta yamma da wasu bidoyin da mara ma'ana ya sai ya nuna menene asomat ya sai ya nuna maku lam yalid wa lam yulad meshi wanda wasu jahilai suka yi amfani da waɗannan kalmomi ya yi fito da sunayen Allah da menene Allah ma don mumini igane shi iban shi kar ku yi kabara ma ku ringa saukaci kamar rana na yau ya kamata ku saya ku zuba da awaye don irin rashin da aka yi na danwanku da malaminku wanda ya bar duniya da kacece rayuwa to kuma amma Allah ya sa shi ba wannan dokta Allah ya sa ci gaba da wannan tafsir to ya Allah Allah ya ji kama an jafa da sauran malamai da suka mutu to malafukar gumi wanda ba Allah zaka gani karatunsa ana saka zaka yi mamaki shi karatu su Allah ba cika baki da kumfa da shirmin banza ba kage lokaci na karatun sa ko sa almajirin da suke ta gyaran sa yace haddasa na haddasa na ce malam ba haddasa mana akhbarana ne eh a gyaran sa a ce su ne masu ilimi yanzu ya mutu ina masu cin gyaran ba da albarka ma karatun ba ba ji su ba karatu albarka ne ba wani yawan surutu da wani hayaniya ba kaga Allah ya sa albarka karatun sa muna fata karatukan da muke yi baki daya karatu ne mai albarka kuma na ga ku kusa albai kun ga an gaba karatun ga malam ga malam abba koki ga malam aminu daura da sauran da ba samu zuwa ba ana yaya da malamai ba su da hadin kai wannan kariya ne fa wannan kariya ne ku gane wannan munafikai murjifu na fi madinati ku kama harshen su da wannan mai munafikai babu shakka malam bai na da son zuciyarsa ina da son zuciyana malam dokta yana da son zuciyarsa wanda ya kara wannan son zuciya shi ne mutum kirki amma ba ba sifan malaiku bane muna da kurakure to amma anan abin da muka ci nasara ba ka gan abin da dan wanka ya fara na sunna wani ya sauke shi to anan ku gane wannan shine hadin kai ba hadin baki bane duk abin da ka gan wani malami ya fara to ko da akwai sabani malamai kowa zai kawo dalili ban da son zuciya wanda ya taba jinin muka yi son zuciya na abin da shafi duniya kuma Allah ya kiyaye mu amma kar ku taya da akwai munafikai murjifuna da wanda suke ci malamin bana mana ku daina wannan kano da alhamdulillah ban da waɗannan iskanci wanda kuma so yi ne zai dandana kodan ba wannan shi na gaban ba Allah ya sa ku kuma da kuke karatun ku yi kokari ku gan cewa ana taimaka malamai ya da karatukan da ake yi yanzu duniya zo kusa domin in kana jin kafofi labarai irin karatun da ake yi shi aka ce Allahumma alhamdulillah Kano ko da ba mu ci nasara duka ba sunna da ya kafu kuma na ci gaba da yi hukuma da kuke kabbara kun san halin da muke ciki yanzu na bidoyi mara mana in shi'a su ba karatu suke yi ba jabu ne mutane ne jabu kumfa ne ba komai a ciki to kuda ne ba ku kurana akwai yan wanda suka musulunta a kauyuka karatun da kuke masu albarka da tauhidi ku rinka isa da sako a kauyuka na san jami'an tsaro komai sharrin su sun sai dai a nan ba mu tunanu ba ne usman bin affan da suna nan ku ba tunanu ba ne ba ma fitina aslan ma muna kara addinin mu muna kara akidan mu amma mu tunanu ne da ranar da aka kashe jafar da ba za zama lafiya a najeriya ba da afirka ma baki da mu ba tunanu ba ne karatu muke yi kuma muna inkari abin da kafin su zo su inkarin sa saboda a kyale mun yi addinin mu ba mu san fitina ba ku ma Allah ya hana mu fitina kuma malamai ne masu kare ba ba ma fitina addinin mu ya hana mu yin fitina amma kuma ba isa ta baki da mu shiru ba to muna fata ku gane wannan karatun ya Allah ubangiji ba mu hadin kai shugabannin mu Allah shirye shi mu ma in Jafar Allah ubangiji jikansa Allah karamci ma in Jafar ka tabbatar da zuriyarsa masu albarka alaihi su da ya asasa wannan wurin ya bar alayi shi na nan bashi da lafiya Allah ya bashi lafiya daga cikin masu kudin muna alfahari da alayi shi irin abubuwan da alayi shi yayi a furkan shi ya sai mana arha wajen da mai jafar bar duniya can gurin kuma shi ya sai mana arha a nan kuma ya gina da dukiyarsa to alhamdulillah lokacin da yana nan muna shan wahala ba ma samu abin da zamu zuba mai ma shi sa nake ganin malam daga yau masu cewa taimaka malam ba zai fada ba malam ci karfi ce da kuku taimaka daga bayan malam ka gama tafsir ka sa yara su fada ma dokta ya ci karfi ce da kuku taimaka in za ku taimaka ku taimaka shi na karfin sa Allah ya yarda da rayuwarsa za a saka bayan rayuwarsa ma za a saka Allah ya yarda to kaga ku masa addu'a kuma ku gani kuma yanzu da malam ya tafi ga masallaci ko makka ne ya kacin gini kenan makka an gina an gina shi mai kyau ba ɗaya daga cikin talibai suke gina mallai masa albarka rayuwarsa da ire-iren su da suke ginawa yanzu ko mun bari suna muna alfahari da muna tafsirin mai ya kare ma don ko cikin babur mu mun zuba amma alhamdulillah ga masallaci ga abubuwa ya Allah mu Allah ya ba mu zaman lafiya wanda cikin da muke ciki Allah ka da fitina mu kuma ya Allah Allah ya samu dace sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana da wannan lokaci cewa abin da ɗan uwa malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ba shi da wani guri a rayuwarsa wanda kira da karantarwa domin dukkan abin da za a tauna da abokanansa da ɗan uwansa za a ga ɗan uwa ne na da'awa duk lokacin da ya ma koma karatu madina in mun yi waya aini da shi maganar da awa sun cewa ina aka tsaya ina aka kwana ne muke ciki yanzu duk sanda dai muka je muka same shi da shi da dokta abin da za mu zauna muka ga mun raba dare a madina batu ne na da'awa cewa ina aka kwana ina za a tashi me ake ciki a za'a in ka ga wasiƙa an rubuto an kawo ta zuwa gare ni to abin da take magana tana magana ne kan da'awa da shawarwari ko kuma irin labarurkan da aka ji masu daɗi ko mara daɗi ne ake ciki waga rayuwar gaba ɗaya ta da'awa ce ta kira sai zuwa Allah wanda Allah abin da ya faru an yi niyyar a da ita ne gaba ɗaya to ba ta faya ba tana nan ta ci gaba gashi nan daidai da tafsir da yake yi yau Allah ya kawo mu ranar da muka ga hasamarsa kamar yadda muka ga buɗe shi to muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa waɗannan ayyuka na sa cikin yilanin ba Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rama Allah ya albarkanci zuriyar da ya bari Allah ya sa su gaji hanyar da ainihi yake kai waɗanda kuma duk suke taimaka wajen waɗannan da'awa to Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma maɗaukakin sarki ya sa albarka a rayuwarsu akwai da yawa abin da ɗan uwa malam abdulhabu ke faɗi kusan kamar ba a fahimta wato cewa lokaci ya tafi na zancen kabbara ko sauraro yanzu zance ake a sa a yi abin da aka ji a practical ma'ana aikace ya kamata a gane tsakanin ahalin sunna da dangiya tsakanin kafiri da musulmi amma in mu'amala ba ta canja ba wasu halaye ba su canja ba aƙidar ma a cikin maganganu idan ɗan uwa da suna ne shi zuwa karatu ko mai karantarwa shi karan kansa sai ka same shi yana ta faduwa a tauhidin da abuja ne ba to me ya rage babu abin da ya rage baka fahimci karatun da kake kenan ya zama to kana karatu ka zama fitila kenan in kai kake karantarwa kana haska da wasu kana kuma kanka idan kuma kai mai sauraron ne kana jawo hujja a kanka alqur'ani ne hujjatul laka wa alayk to haka dole ne ya zama to mu sa abin nan a aikace ya zama cewa a ga halayen mu da rayuwar mu ta da wannan ne za mu zama al'umma ta gari yawa dai kan alhamdulillah waɗanda suka san jiya sun san yadda ake sai a unguwa an kirga gida ce nan akwai ɗan kidara ko ba wahaji sai a tafiya a kirga arba'in ko talatin sha ce nan ma da ɗaya amma za ka zo yake to amma fa a jiya ni na taɓa ji da kunne na a singa ake cewa ai ɗan kidara ne makiyin annabi ne makaryaci ne mayaudari ne matuki kaza kaza wanda sai mutum ne ka ce tsaya ƙarya kake ba su da cin annabi amma ƙarya yaudara cin amana ba halin su ba to amma an ta yi kuta kawo gasu da sami mun tafi kamata mu cancanta junanmu ya zama mu dawo irin waɗancan ɗabi'u shine kyakkyawar ta'ada shi ne kuma yake gwada abin da malamai ke karantar da mu muna saurara muna addu'a ga shi dan uwa Dr. Aini Muhammad Sani Umar bisa wannan abu da yake Allah madaukakin sarki saka masa da kai Allah ubangiji ya ja kwanansa Allah madaukakin sarki ya kara masa aini basira Allah kuma madaukakin sarki ya ba shi hakuri da aini abokanai da ɗalibai domin da'awa sai an yi hakuri a cikin ta saboda waɗanda kuma duk suke ba da gudunmowa wajen ci gaba da raya aini wasan sunnar ma'aiki a nan kano suke ko a wajen kano ko ina suke a duniya Allah maɗaukin sarki saka musu da alkhairi Allah ya ƙara ya arzikin su wanda suke da ƙarfi Allah ya ƙara musu lafiya da ƙarfi sannan kuma aini wasan muna addu'a ko muna kira da mu ci gaba da addu'a sawo musulunci da aka yi a gaba a duniya Allah maɗaukacin sarki ya ba mu wuta Allah ya kuɓutar da mu Allah Ubangiji ya zaunar da mu lafiya Allah Ubangiji ya ba mu kwanciyar hankali Allah Ubangiji ya ba mu ikon kaɗaita shi da ibada Allah ya ba mu ikon samun damar ainihi masa biyayya Allah Ubangiji ya tsare mu daga kafansa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
da wannan kalma ta shugaban mai da'awu sai da kamar adam kotu kuma siya na hukumar annadai a wani jiha akwai malami wani da wani nan na wani shi a ɗan kofa kalmomi biyu kuma manta ne faɗa kuma manta ne kuma manta
a zan ba shi form ya fice ne ni addu'a zan yi da ko magana akan waɗannan littattafai da aka buga da farko dai muna addu'a muna tawassali da sunayen Allah waɗanda in an yi roƙo da su yake amsawa idan an yi kamun kafa da kadanci da kirari da su yana amsawa Allah ya sa shi Ja'far yana da nafi su da Allah ya barci bayan sa kai kuma dokta Allah ya maka albarka ya wa iyalanka albarka wannan gagarumin aiki da kai da jurewa ni kallon ka kawai Allah kana kagumi kana zuba karatu wallahi ba Allah karatu ne daɗi malam ta tace na sunna wato ya kamata mu nutsu sosai abubuwan da yake fito mana da su abubuwa ne masu amfani da za su amfani duniyar mu da lafiyar karatu ne mai dimbin yawa Allah ba mu ikon fahimta da aiki da kuma yadawa
waɗannan littattafai da aka buga su ya kamata mu nuna goyon bayan mu akan buga su da aka yanke su gaba ɗaya a sake rubo domin waɗannan littattafai su ci gaba da yaduwa kowa ya ce wa kansa ya ce wa matarsa ya ce wa ɗansa in ma aure za ka yi ka siya ka saka a kwari tunda kun ga cikin akwatin zance har kitabu tauhidi muke sa san ina za ka zo kaga wani dan uwa da ya aure sai fito da sirka aka yi musu kuma da kansu daban sai da aka da qur'ani da waye aka buɗe wannan jaka ga kayan kwalliya wannan jaka ga kaza aka buɗe jaka su kuma sai hijabi ne da niqabi da takalmi da waye aka buɗe ɗaya jaka sai ga fito da sirka sama da kitabu kaga wannan akwai inda za ka kaga haka ya kamata mu fiye da fannan wani yana da abokai akwai wani abu da ake yi lokutan kyaututtuka mutum ko a mota kuka haɗu ko ya zo gidanka ziyara ko ya zo kaza ka ɗau wani abu ka bashi da zama waɗannan tafai da waɗannan kasir kasir da ciji na karatu ya zama mun buga su muna da su da yawa a hannu a cikin mota ne a tafiya ne ba ko kai kasuwa ne mutum ya zo kasuwanci musamman muna da yan kasuwa da yawa a sunna suna da baki masu zuwa da garuruwa daban-daban da irin wannan sai a siya aje a kanti mutum zai tafi kashe ga wannan shi amfanin sun ka ba mutum ya kai gida to ba shi kadai zai karanta ba masu su za su gani ƴaƴan su za su gani wani sai ce baba mu ga wannan a duba wannan sai kaga ta hanyar nan har direbobi ma haka muka dan babba su wannan su sawa masu gidajen su za ga wani babban mutum da yake da lokacin jin karatu amma ka samu direban ka ka bashi ɗari biyar kake in ko ga shi da mota a samu wannan filin to shi ya isar da sako so da haka mu yi amfani da wannan dama ta hanyar yaɗa waɗannan littattafai da kuma siyansu da sa su a cikin inda za a karanta ko ma hukumar hizba ga DG nan kwashi nawa za mu siya nawa ne DG guda nawa za mu siya eh ai ba faɗa ba ina jin ya fito da ko dubu ɗaya da da ɗari biyar eh yawa to za mu siya guda ɗari za mu siya za mu saka alabura ne na hizba kuma za mu kokari duk kowane lokal gama arba'in da hudu kamar yadda muka umarce su kowane ɗan hizba da zu sai ya iya al'usul salasa sai ya iya al'arba'un da wuya sai ya iya daga amma zuwa nasi wata shi da lokacin mu ne ba zai bai ta musa wani ya ta ilimin cikin jama'a mata ko maza mata mun tara su da kan da kuma yana zuwa yana karantar da su wato littafi na addini saboda ka muna fata kowa zai amfani da wannan dama ga ƴan kasuwanni da yawa wani ya ce kwafi da yi wani kwafi dubu wani hamsin kaza da sauransu ka ce wa kanka ka ce wa matarka ko zance kake to ka tafi da kwafi ka je ka ce karanta wannan sati da zuwa na zo zance sai mu tattauna abin da kika fahimta ka wannan yana da kyau saboda ka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa Sheikh Jafar ya masa rahama dokta Allah ya ma albarka ya saka wa da alheri ka jajircewa da kai da ilmantarwa wanda suka tsaya a wajen aikin wannan masallaci kun faranta mana rai wanda suka tsaya suka saka dukiyarsu wajen nasarar wannan guri da kun faranta mana rai kuma wannan ke nuna ikhlasin wanda ya kafa da wanda ya fara karantawa ko za ka domin alamar ikhlasin abu shi ne ya ci gaba bayan mutum baya to kaga da Allah yana taso mutum sai da aka zo ya ga abubuwan da Allah ya yi bayan sa to zai murna a sake kashe shi sake koma in yana da haka muna addu'a muna fatan alheri wa salamu alaikum wa rahmatullahi akwai na farko dai muna godiya da shi mana amin da wannan gudunmawa da bayar a waɗannan kalmomi masu amfani da fatan Allah ta'ala ya bashi lada kuma kamar yadda dai kira ɗazu na cewa tafsirai na alkur'ani cikin harshen hausa wani abu ne da ake buƙata kada su tsaya akan wannan kawai muna da tafsirin shek abubakar mahmud gumi wanda shi ne ya fara yi mana tafsiri akan aƙida ta ahlus sunna kuma yanzu gashi mun zo ana samun wannan na shek jafar wanda ya bari a karanci kuma ana kokarin bai da shi siga ta ta littafi wanda muka ce zai fito a sukuli shi da insha Allah to shi ma komanda komandan zaura za a ce ko komanda daru sunna daru sunna za ka yi kwamiti tafsirin ba shi ma a samu waɗanda za su fara aiki ba sai lokaci ya kure ba ga ga marigayi sai kusan karshen rayuwar aka samu wannan kwamiti saboda haka tunda har akwai daru sunna kuma akwai zaratan matasa da suke tare ya kamata a samu wannan kwamiti domin a shiga rubuta wannan muna so tafsiran hausa din su yi yawa kamar yadda na faɗa in suka yi yawa to za su wato za su yi wuju da